بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله إن من سنن الله تعالى في الرسل وأتباعهم من المؤمنين أن جعل لهم أعداء يتربصون بهم الدوائر وينسجون لهم المكائد ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقال جل شأنه وما أرسلنا من قبلك من نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وإن أعظم الأعداء فتكا وأمضاهم كيدا إبليس لعنة الله عليه إياذا بالله من وجذور العداوة بين إبليس والإنسان وجذور العداوة بين إبليس والإنسان قديمة جدا أخبرنا عنه ربنا عز وجل بقوله حكاية عن إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم من لأملأن جهنم منكم أجمعين عباد الله لقد اقتدى عدل الله عز وجل وحكمته أن يبين هذه العداوة للإنسان ويحذره من مكائد الشيطان فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع أيها المؤمنون لقد أوجب الله عز وجل على عباده مراغمة الشيطان ومخالفته ومجاهدته قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأمر الله للإنسان أيها الناس أن يتخذ من الشيطان عد... أن يتخذ من الشيطان عدوا ليس معناه فقط التعوذ منه باللسان أو بغضه بالقلب مع اتباع خطواته بالجوارح والاسترسال مع خطراته بالفكر بل باستفراغ الوسع في محاربته وقطع وسائله وإحكام مداخله ونبذ أفكاره والإعراض عن وساوسه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته في محاربته ومجاهدته كأنه عدو لا لا يفتر ولا يقصر عن محاربة عن محاربة العبد على عدد الأنفاس عباد الله إن للشيطان هدفا واحدا بعيد المدى يسعى لتحصيله والظفر به وهو ال... وهذا الهدف ذكره ربنا عز وجل في قوله إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وله وسائل متعددة في الوصول لذلك الهدف ومن وسائل الشيطان في إغواء الإنسان ما يلي أولا الكفر بالله عز وجل وهي أشد العقوبات وأخطرها على دين المرء قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ثانيا البدعة فإن عجز الشيطان عن مدخل الكفر جاء من باب البدع والمحدثات وتزيين مناهج أهل الضلال وعبادة الله بالهوى والجهل ثالثا الكبائر وهي المدخل الثالث للشيطان فيزين للعبد الذنب ليكسر حدة إيمانه ويعكر صفو قلبه ونقاء, ونقاء عقيدته قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون عباد الله رابعا فالرابع من وسائل إبليس لعنة الله عليه لإغواء الإنسان الصغائر فإن عجز الشيطان عن عن إيقاء المرء في الكبائر زين له الصغائر وهون من شأنها وكال له منها وعلى العبد أن يعلم أن الإقدام على الصغائر استقلالا بشأنها أو تهوينا لأمرها من سوء الأدب والتجرؤ على الله عز وجل ولله در من قال لا تحقرا صغيرا فإن الجبال من الحصى خامسا المباحات فإن يئس الشيطان من إغواء العبد من باب الكفر والمنكرات جاءه من باب المباحات فشغله بها عن الطاعات ثم يستدرجه منها لترك السنن والنوافل من العبادات ثم اعلموا عباد الله أن لإبليس أعوانا وله أولياء قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن, شي... إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولإبليس قبائل قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ولإبليس إخوان له إخوان من الإنس من إخوان الإبليس من إخوان إبليس من الإنس هم المبذرون قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا أيها المؤمنون والواجب على المسلم بعد أن ألم حبائل, حبائل الشيطان ومداخله أن يدرك سبل النجاة من هذه الشراك وكيفية, الخل وكيفية الخلاص من هذه الغوائل عن طريق ما يلي أولا الإخلاص لله عز وجل وحسن, وحسن اللجوء إليه والتوكل عليه قال تعالى في سورة صاد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين وقال سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون والذين هم به يشركون وقال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ثانيا التحسن بالأذكار والأوراد الشرعية وهي حرز المسلم الأمين وحنس- و- وحسنه المتين ومنها آية الكرسي قال صلى الله عليه وسلم من قرأها عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح صححه ابن باز في مجموع الفتاوى والم... والمعوذات لقوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد والمعوذتين حتى يم حتى تمسي وقوله صلى الله عليه وسلم قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء صححه الألباني في صحيح أبي داود والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه أخرجه البخاري ثالثا حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بسنته وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رابعا اجتناب الكبائر والحذر من الصغائر لقوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه أخرجه أحمد والطبراني وصححه الألباني في السلسلة في السلسلة الصحيحة خامسا تلاوة القرآن قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أسأل الله أن يسد عنا مكر الشيطان وكيده وأن يحول بي وأن يحول بيننا وبين حبائله وأن يعصمنا الزلل وأن يعصمنا الزلل والخطأ هذا وصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى فقد أمركم الله بذلك في أمر بدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته ثم ثلث بكم فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوى قلبر متيو daga wannan masallaci mai albarka da ke wannan makaranta ta mubin da ke nan zulwanu kwatas a cikin garin bauchi a yau juma'a ɗaya ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 445 wanda yake daidai da 18 ga watan 8 shekara ta 2023 miladiya hudubar mu ta yau tana magana ne akan tarkon shaidan ko tarkon iblis ga ɗan adam da kuma hanyoyin da mutum zai bi domin ya nemi taimakon Allah Allah ya bashi kariya daga kaidin shaidan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana a cikin alkur'ani cewa wa minan nasi Allah tabaraka wata'ala yana faɗa mana cewa a cikin ƙur'ani shi shaidan tsarinsa kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabi sa'ir wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid kutiba alaihi annahu man tawalla Allah ya ce an riga an rubuta tsari ne na shaidan shi yanda iblis yake shine duk wanda ya jibance shi ya bi hanyoyinsa ya nuna yana kaunansa ya bi zigin da shaidan ya masa to fa annahu yudilluhu sai shaidan zai batar da shi daga ƙarshe kuma wa yahdihi ila azabis sa'ir zai batar da shi ya shiryar da shi ya nuna masa hanyar da zai bi domin ya dace ko kuma ya rashin dace ya fada cikin waɗanda za su sha azaban wuta Allah ka yi mana kariya ya ƴan uwa mu ji tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin Qur'ani cewa haƙiƙa mun yi wasiya ma waɗanda suka zo gabaninku da kuma kanku wannan al'ummar muna muku wasiya cewa ku zama masu tsoron Allah ku zama masu kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah ƴan uwana bayin Allah na daga cikin tsarin Allah akan manzanninsa da dukkanin waɗanda suke bin hanyar da manzanni suke kai su ne musulmai wayanda suka yi imani da manzanni Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu abokan gaba wanda waɗannan abokan gaban babu abin da suke nufin waɗannan masu bin turban manzannin da su karan kansu manzannin in ba mummunan fata ba iya abin da suke musu abin da suke dako suke jiran su ga ya same su ya afka da su shine mummunan abu ba sa musu fatan wani abu na alkhairi ya same su damuwansu ya za a yi abin da yake abin ƙi mummuna ya same su suna kukkulla musu makilci iri da kala suna hada musu kaidi iri da kala suna kokarin yaya za a yi su katange mutane su hana su fahimtar hanyar Allah su hana su fahimtar addinin Allah suna kokarin su ga yaya za a yi su karkatar da mutane daga hanyar da Allah subhanahu wataala ya tsara musu su bi Allah yana cewa kamar yadda kaga duk wa'annan abubuwan suna faruwa to haka nan muka samu kowane annabi abokin gaba cikin shaidanu da kuma cikin mutane wanda sashi yana yi masashi wato wahayi na magana ƙayatacciya don ya burge shi ya kawar da shi daga hanyar Allah subhanahu wata'ala a wani wajen Allah ya ce babu wani manzo ko annabi da muka taɓa aikawa gabaninka kai annabi sallallahu alaihi wasallam face duk sanda ya yi karatu to shaidan sai ya yi yunkurin ya jefa wani abu a cikin karatun da wannan annabin ya yi don ya hana mutane su fahimci menene annabin yake so su fahimta me Allah ya aiko annabin da shi amma ƙarshe Allah ya ce Allah sai ya goge ya shafe ya mantar da mutane abin da shaidan ya jefa sannan sai Allah ya tabbatar da ayoyinsa ‘ya'yan uwa ɗan adam bayi da wani abokin gaba a duniya wanda gabansa ta girma ta bayyana a fili sama da iblis iblis Allah ya ƙara tsine mishi albarka ya kuma tsare mu daga kaidinsa gabansa da ke tsakaninsa da mu 'yan adam gaba ce mai tsawo gaba ce tsohuwa ba sabuwar gaba ba ba yau aka fara ba ba jiya ba ba shekaran jiya ba a'a an fara wannan gabar tun daga lokacin da Allah ya halicci babanmu annabi Adam alaihi salam ya ce wa mala'iku ku faɗi ku yi masa sujjada iblis hasada da girman kai da ƙiyayya ta shiga zuciyarsa ya ga cewa Allah ya fifita annabi Adam a kan shi don haka ya kulla gaba da annabi Adam ya kuma yi alkawarin cewa wannan gaban za ta ci gaba da bin tsatsan annabi Adam har zuwa tashin kiyama don haka ya yi alkawari ya ce ya ubangiji saboda halakar da ni da kai da kuma tsine min albarka da kai ya ce duk hanyar da na san hanyar ka ce sai na je na zauna akan wannan hanyar don in tare mutane kar su fahimci wannan hanyar ya ce zan zo musu ta gabansu zan zo musu ta damansu zan zo musu ta hagunsu zan zo musu ta bayansu sannan kuma da yawansu ba za ka same su suna masu godiya gare ka ba da yawansu ba za ka same su suna masu yi maka biyayya ba Allah ya ce mai iblis ka fita daga aljanna an kore ka an tsine maka Allah an ce ka kuma duk wanda ya bi ka daga cikinsu da kai da shi da su ɗin duka zan tara ku in cika ta wutan jahannama da ku Allah ya tsare mu Allah subhanahu wata'ala cikin adalcinsa da hikimansa ya bayyana mana wannan adawar da shaidan yake yi da mu Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kar ku bi hanyoyin shaidan duk wanda yake bin hanyar shaidan to ya sani shaidan baya umurtansa da komai sai alfasha da kuma abin da yake munkari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai shaidan yana yawo a jikin ɗan adam yadda jini yake yawo inna shaibana yajri min ibn adam majrad dam yanda kaga jini na yawo a jikinka ta ko ina na jikinka akwai jini to haka shedan yake yawo a jikin dan adam haka shedan yake yawo a jikin dan adam dan haka Allah ta'ala ya wajabta mana saba ma shedan da kuma yin gaba da shi da tsanansa da kin shi Allah madaukakin sarki yace ya ku ƴaƴan adam wai kan ba na yi alƙawari da ku cewa kar ku bauta ma shedan ba ba na gaya muku cewa shedan abokin gaban ku bane a wani wajen ya ce inna shaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa shaiɗan abokin gabanku ne da aka ku rike shi a matsayin abokin gaba ibnul qayyim yake cewa umarnin da Allah ya yi cewa ku kowa ya riki shaiɗan a matsayin abokin gaba ba wai yana nufin kawai mutum ya buɗi baki ya ce Allah ka tsare ni daga sharrin shaiɗan ba ko ya ji a zuciyarsa baya son shaiɗan na'am ya ji bayi son shi kuma ya ce Allah ya tsare ni sannan ya yi ƙoƙari duk wani abin da ya san dai faranta ran iblis kar ya aikata shi menene yake faranta ran iblis shine aikin sabon Allah menene abin da iblis yake so so yake yi ya ga in ya je wutan jahannama waɗanda zai musu speech ya musu hudu ba a wuta ya ga suna da yawa Allah ya ce inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shedan na kiran yan kungiyansa ne don su zama cikin yan wuta damuwansa kawai kowa ya tafi wuta damuwansa kowa ya zama cikin waɗanda za su saurari jawabansa a cikin wutan jahannama damuwansa kenan Allah ya mana tsari shaidan yana da manufa wannan manufar ya jima yana kai komo don ya ga ya cin mata kuma har zuwa tashin kiyama ba zai gajiya ba yana nan yana tuttoshewa yana nan yana tuttoshe mutane daga hanyar Allah balma hasali ki duniyar tana ƙara matsawa gaba hanyoyinsa suna ƙara yawa basiransa tana ƙara yawa mataimakansa suna ƙara yawa shedan yana da hanyoyi da yawa da yake halakar da mutane na farko shine kafirci zai bujiro ma mutum da cewa ya zama kafiri Allah ya ce ka ba su misali kaman shedan ne idh qala lil insani kufur lokacin da yace ma mutum yace ma dan adam ka kafirce ya ziga shi ka kafirce falamma kafara lokacin da mutum ya kafirce qala inni bari'un mink in an je lahira sai ce ba ruwana da kai inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina tsoron Allah ubangijin talikai Allah sai ce to da iblis din da shi wanda iblis ya ziga shi ya kafirci fa kana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha dukkansu makomansu wutan jahannama kuma za su dawoma a cikinta har abada wa zalika jazaa'u zalimi daka hanya ta farko kenan da iblis yake shigo ma mutum shine hanyar kafirci shirka da Allah ya ga yaya zai yi saboda abin da yake so shine kawai ka zama kwata-kwata baka da rabuwa aljanna saboda wanda ya mutu da imani a zuciyarsa komi daren dadewa ko ya shiga wuta zai fito ya shiga aljanna to in mutum ya shiga wuta ya fito ya shiga aljanna to mission din iblis a kansa ya ɓaci damuwansa kawai ya ga mutum an ce ya shiga wuta to an ce masa khalidi na fiye abada amma an ce wani wani da ka shiga shekara dubu saba'in dubu ɗari shekara miliyan ɗaya ya san za ta ƙare kuma mutum zai fito to baya son haka da haka abu na farko da yake yi shine ya ziga mutum ya kafirce ma Allah ya ziga mutum ya yi shirka yana neman arziki ya aika shi wajen boka yana neman kuɗi kasuwanci ko wani abu ya aika shi wajen yan tsubbu ya aika shi wajen kaza ya- to sai ya zama cewa ya mutu yana shirka to ya san duk wanda ya mutu ya shirka ba shi ba rahaman Allah Allah ya kiyaye in mutum bai bai yi kafulci ba iblis bai ci wannan ba sai fito masa da bid'o'i bid'a shine ya koma yana wasa da addini kenan yana ƙari ya kawo abin da Allah bai yi ba abin da manzon Allah bai san da shi ba sallallahu alaihi wasallama sai kawo shi a cikin addini to duk wanda ga yana shigo da bidiyo'i a cikin addini to ya bi kiran iblis ne iblis kuma in an je wuta kowa yana shaidan ne ya ziga ni shaidan ne ya kawo ni ya tare yan wuta ya ce a'a wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li ba wani karfi ba da karfi ne amfani ba kawai cewa ne jama'a ina masu son tafiya wuta sai kuka ce ga ku saboda haka fala talumuni walumu anfusakum kar kowa ya zarge ni kar kowa ya sake cewa shedan ne ya kawo shi kai da kace shedan ne ya kawo ka baka yi sallah ba ya hana ka yin sallah lokacin da kake yin sallah ka ganni kai da kai kafulci ka ganni kai da kai bid'a ka ganni kai da ka je wajen boka ke da kika je wajen boka kin ganni ni na jawo ki igiya ne da haka fala talumuni walumu anfusakum kowa ya zargi kansa kowa ya zargi kansa Allah ya kiyaye mu sannan in mutum bai yi bid'a ba to sai ya kawo masa manya-manyan zunubai kaba'irul zunub kaba'ir ya ce masa zama mazinaci zama ɗan shaye-shaye saba ma iyayenka yi sihiri kaza da kaza manya-manyan zunubai wanda in mutum ya shiga cikin wannan manya-manyan zunuban in ya shiga wuta to shi da ranar fitowa illa ma sha Allah to sai shi ya kawo masa manya-manyan zunubai to in ya ga ya kasa sai tafi zuwa ga ƙananun zunubai sai ya ce menene a ciki tun da wancan giya ke sha kai da kake shan taba kawai menene a ciki wancan na kashe rayuka dubu kai din ka kashe mutum ɗaya kai kawo masa ƙananun zunubai menene a ci wancan zina yake kai din kana istimna kana masturbation sai me kai din kana kaza kai din kana kaza kai faɗan kaza kake wancan na cin riba miliyoyi kai din ka ci riba dubu ɗari ne ba kawai dubu casa'in ne saba'in ne kawai sai ya dinga ƙanƙantar masa da zunuban a ransa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma kar ku dinga raina zunubai wani ma mawaƙi yake cewa kar ka raina mai kananun zunubai domin duk inda ka katon dutse to kana faffasa shi za ga ɗan kananun tsakoyi ne suka haɗu suka zo ma- suka koma katon dutse da ka kar ka raina shi to da haka iblis sai ya kawo masa sagairu zunub to shi yasa Allah yake ta jan kunnen mai yana ce ya ku ƴaƴan adam kar ku bari shaydan ya fitine ku kamar yadda ya fidda iyayenku daga aljanna ya cire musu tufafinsu don wato ya bayyana musu tsarecinsu Allah ya ce da shi da ƙabilunsa suna ganin ku ta yadda ba kwa ganinsu suna ganin ku ta yadda ba kwa ganinsu ta haka in mutum bai yi ba sai ya kawo masa halal ai an halatta maka kaza kaza in kai ba lada ba zunubi da haka shi dai damuwarsa kawai kulka samu lada yanzu tun da baka samu zunubi ba to ladan ma kar ka samu sai ce to ga abin da in kai ba za a baka alhaki ba ba kuma za a baka lada ba da ka sai mutum ya bar nafilfili ya bar kiyamun laili ya bar duk wani aikin alheri ya ce ka tsaya a farilla to da haka sai kawo masa wannan to abin da ya kamata musulmi ya yi kokari shine ya gaya zai ya kubuta daga shirin shaidan na farko ka zama mai ikhlasi duk abin da za ka yi ka yi shi don Allah shi kanshi iblis din da ya ce wallahi sai na halakar da bayinka duka sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai banda masu ikhlasi banda masu yin aiki don Allah banda masu yin aiki don Allah sannan duk sanda shedan yayi kokarin ya tunkuda ka zuwa ga wani aikin sabo kai isti'aza ka nemi tsarin Allah Allah ya ce in wata fusga ta fusgo ka daga shedan to fasta'iz billah ka ce Allah ka tsare ni daga sharrin shedan kullun ka dinga roƙon Allah Allah ya tsare ni daga sharrin shedan sannan kuma ka yi kokari ka yi mujahadatun nafs ka yaƙi zuciyarka duk abinda kaga shedan yana so ya ziga ka na aikin sabo ka yi kokari ka nisance shi sannan kuma ka yi makanka katanga da yawan zikiri na shari'a ko kullum na rayuwar mutum a kowane lokaci akwai zikiri akwai addu'o'in da musulunci ya tsara mana ka rike zikiri sosai sosai kamar misali ayatul kursi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta ta lokacin bacci Allah zai sanya masa mala'ika yana gadinsa har gari ya waye kamar kul huwa falaki da nasi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya karanta sau uku da safe uku da yamma Allah zai kare zai kare shi daga sharrin komai shedan ba zai kusance shi ba sannan kaman amanar rasulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta su a ƙarshe a ko a kowane dare wannan ma sun ishe su bashi kariya daga sharrin dukkanin wani abu sannan kuma ya zama kana kokarin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai riko da abin da annabi ya ce ayi da kuma hanyar magabata sannan na hudu shine duk abin da yake manya manyan zunubai ne ka nisance shi kar kuma ka raina kananu da manyan da kananun duk abin da ka ji an ce Allah baya so kar ka ce karami ne saboda baka san manzo Allah ya ce ba mamaki wanda yake aikata kananun zunubai bai ankari ba sai ga an cin masa akai sai su halakar da shi kafin ka ankara sai ga sun taru Allah kuma in ya ga dama an ji la'ira ya gufiru liman ya sha'u wa ya azibu man ya sha in ya ga dama sai ya ce mazinaci na yafe masa kai kuma mai kallon blue film a waya baka yi zinan ba amma kallo kake a waya tafi wuta kuma ba wanda ya sai ce don me la yusalu amma yaf'alu hum yusalu ba a tambayan Allah don me saboda haka duk abin da aka ce haram ne to sai mutum yayi kokari ya nisance shi sannan ya rike karatun alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku mai da gidajen gidajen ku su zama kamar makabata domin duk gidan da ake karanta qur'ani a ciki shedan yana guduwa shedan yana guduwa kar ya zama gidajen mu an cika su da kada kade da wake wake abinda ake dauka a matsayin wayewa kenan yanzu daga nesa kana jin dim dim dim dim dim kada kade kida yana tashi daga cikin gida idan ka shiga cikin ɗakuna da yawa ka ce wa matar ɗakin ta fito maka da kaset ɗin karatun alkur'ani guda hamsin ga dubu ɗari ba za ta iya ba amma ce ta fito maka da kasukan waƙe-waƙe da fina-finai guda ɗari ga dubu ɗari yanzu yanzu na ga minti biyar ya yawa ta fito da shi da ka kaɗe-kaɗe kaɗe-kaɗe ya shaiɗanu su ta yawa a cikin gidajen shaiɗanu su ta yawa sai ya ziga 'ya'yan su kima iyayensu biyayya ya ziga matan ta yi wa mijinta bore ya ziga mijin ya cutar da matan sai ga matan ba ta jin daɗin mijin mijin ba ya jin daɗin matar 'ya'yan ba su jin daɗin iyayensu iyayen ba su jin daɗin 'ya'yan ana zaman babu daɗi saboda shaiɗan na kai komo a cikinsu da haka so ake a dinga yawan karatun ƙur'ani annabi ya ce ku dinga yawan karanta suratul baqara domin suratul baqara karanta ta albarka ne watsi da ita hasara ce shaidanu kuma ba sa iya keta mutuncin mai karanta suratul bakara da haka mu dinga yawan karatun ƙur'ani a cikin gidajenmu wannan babban hanya ce da za ta kare kai a karan kanka da kuma gidan daga sharrin shaidan ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya toshe mana duk wata hanya da makilci na shaidan da kaidinsa Allah maɗaukakin sarki ya sa shamaki tsakaninmu da shaidan da ƙabilunsa da zuriyansa da ‘yan uwansa Allah ya tsare mu daga sharri da kanin shaidan Allah ya tsare mu daga zamiya daga laifuffuka Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a cikin rayuwarmu mu yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya umarce mu da haka a cikin umarni da ya fara da kansa ya biyo da mala'ikunsa sannan ya biyo da mu ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك واتبع سبيلك وابتغى رضوانك يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من الكسل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من الكسل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ومن كل ضيق مخرجا ومن كل مشقة فرحا ومن كل عسر يسرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله دون سواه هذا وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله